بسم الله صلوا على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتألف بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai qulu sufaha da sanin zaka ji jahilai wawaye suna faɗi minan na daga cikin mutane wai ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su manzo Allah daga qiblar su lama an gane lamma hawalatul qiblatul muslimin lamma hawalatul qiblatul muslimin yau kan ka juyar da qiblar musulmai min baitul miqdis daga baitul miqdis zuwa ka'aba to sai ka ji jahilai suna cewa hadal kalam ai ayu shay'in wani abu ne sarrafa annabi ya juyar da annabi da mu'minai daga barin kallon qiblar su so kuma ta kula kuma allati kanu alaiha wadda suke kai alasta jibaliha wa hiya baitul miqdis ita ce baitul miqdis kul ka gaya masa ya rasulullah ka ce lillahi al-mashriqu ai gabas din na Allah ne wal maghribu yamma yamma ma na Allah ne ai jahatu kullah jawoyin duka na Allah ne fa ya amuru bitawajih ila jihati sha Allah yana umarni da a fuskanci jahan da ya so la'atirana alai babu bijira ga Allah ya haɗi mai ya sha'u Allah yana shirya da wanda ya so ya dace da shirya ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici shine dinin islam amin wa amta haka daga ciki akwai ku wa kadhalika kama hadainakum kamar da muka shirya da ku ja'alnakum ya ummata muhammadu haka muka sanya ku ya ku al'umma ne muhammadu ummatan wasadan ku zama al'umma wato matsakaita yaran zababbu udulan adilai litakunu shahada ala nasi dan ku zama su shaida ga mutane yawmal kiyama wa yakunu rasul alaikum shahida sannan annabin ku ya zama shaida gare ku ya zama shaida gare ku cewa annahu balagakum ya isa muku da da sako to shine yace Allah tabaraka wa ta'ala min judihi Allah saboda baiwarsa ko kyautarsa wa karamihi da baiwarsa wa fadluhu da falalarsa alaina ja'ala ummata muhammadin ya sanya al'umma a ne muhammadu haira ummatin yayyan al'umma uhrijal linnas wanda aka fito cikin mutane kama kala kamar yadda yace kuntum haira ummatin uhrijal linnas ku ne yayyan al'umma da aka fito daga cikin mutane wa qala bi hadhihi aya ya faɗa cikin wannan aya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku al'umma ne adilai mafifita an gane ta kunu sha da alan nasu don ku zama shaida ga mutane jala hadhihi al'umma lahira ya sanya wannan al'umma ta ƙarshe ablalul umami ita ce mafificin al'umma li yaslaha li shahada yawmul qiyama don su inganta zuwa ga shaida ranar kiyama inna Allah idza hashara alhalqa Allah idan ya tada ya tara halitta kullum yas'alul mursalina zai tambayi manzanni wa yas'alul umama zai tambayi al'ummomi shine Allah ke cewa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko mu manzanni su al'ummomi kuma wallahi su ma manzanni sai mun yi tambaya a kansu idan ta mal halaiku idan halitta sun haɗu awwaluhum wa akhiru na farko da na ƙarshe insuhum wa jinnuhum mutanen su da mala'iku a mutanen su da aljanu wa mala'ikatun da mala'ikun ma fi sa'idin wahidin suna wuri ɗaya awwalu man yuhasib farkon wanda za a yi mai hisabi shine alƙalami qalamul qudra yus'al sai a tambaye shi hal balaga lillahi ma umira bi tabligi a ce alƙalami ka kai sako wajen lauhil mahfuz da aka umurce ka ka kai ka kai ma lauhil mahfuz sako ya qulu na'am sai ce eh na kai fa yaqirru lahu sai lauhil mahfuz ya tabbatar bi annahu balagal qalam cewa ya isa ma alƙalami sako ويقال للقلم للوي شاشه بلوه المحفوظ هل بلغت لجبريل الكتاب كايسه da sakon littafi zuwa ga jibrilu fulani littafin annabi wane allazi anzalahu ila annabi fulani wanda aka sauka zuwa ga annabi wane littafi kaza da aka sauka ma annabi wane ya qulu lahu sai lawul mahfuz ya ce eh innahu balaga li jibrila shi ya isin da jibrilu sako jibrilu jibrilu hal balagat li nuhin kai kuma ka kai ma Nuhu sako sai kuli na ce ubangiji na kai balagat Nuhu hal balagata li ummatika to kai ma Nuhu ka yi san ma al'ummar ka ya kuli na an balagata li ummati eh na isa ma al'umma na amma fa kafaru sun kafirci ayyatu al'umma hal balaga ilaykum Nuhu ya Allah ce ku al'umma Nuhu annabi Nuhu ya isa maku da sako kalula sai ce a'a ma ja'ana min bashirin wala nazirin ganin za a fara samun takaddama innal insana la kafur ce mu mu gani wani mai gargadi ko wani mai bishara ba mu gani ba fatati ummatu muhammadin al'umma nai muhammadu sai su zo wa yashaduna annal anbiya balagu risalatan cewa annaba sun isar da sako annan nuhu balaga cewa annabi nuhu ya isar da sako fa yaqulu qawmu sai mutanen sai su ce yashadu haula alaina yanzu waɗannan su ne za su yi mana shaida hal ja'u ahiran an gane ko wahum jawo ahira alhaji sun zo daga ƙarshe ta ƙula la wali ummati muhammadu sai Allah ya magana da mu yace kaifa tashabuna li nuhi wa antum jitum ba da hubi qurunin kai mutanen dai muhammadu kun san nuhu a a Allah kun taba ganin wanda ya taba ganin nuhu a a a yaya za a yi mai shaida bayan kun zo wajen shekara dubu da wani abu tsakaninku da shi ta ƙuluna sai su ce al'umma ne sai su ce anzalta alqur'ana ya ya ubangiji ka saukar da qur'ani eh kitaban littafi ne la yatihil badilu wanda ƙarya ba ta zuwa min bayyana dai ta gabansa wala min kalbihi ko ta bayansa saboda tanzilin saukacce ne eh an gane min hakimin hamid eh ala muhammadin da ne muhammad fa balaga lana qawluhu ta'ala sai mu karanta zancen Allah ta'ala ce inna arsalna nuhan ila qaumi anan zirqa maka mai ta karanta fa yaqulu al-haqu sai Allah ce jalla jalalu ya muhammadu ummatuka adulun al'ummaka adilai ne yasluhuna li shahada za su ingantu zuwa ga shaida yaqulu na amince eh ummati adulun yarin zababbu yasluhuna li shahada fataqumu al-hujja lil anbiya sai hujja ta tsaya kan annaba ala umman bisa al'ummani وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ومسنيا من القبلة ودكتي بسبب أولا هي الكعبة تتكعبة وقال صلى الله عليه وسلم يصلي إليها لا من زال هنا صلى كعبا فلما هاجر ليه هجرة استقبل بيت المجلس شاكته دبي يما يرك صلى فصلى إليه سنة أو سبعة عشر شهرا أنت صلى شكرا لا هنا كلن يما ko kuma wata goma sha bakwai sun mahuwila sannan aka juya shi yana kaba zuwa ka'aba shi yasa aka ce inda inda aka juya shi ake ce ma wurin masjid qiblatayn ba kin taba shiga ba to qiblatayn nan anan ne anan ne aka ce ma annabi yana kallon yamma aka ce dan kalli gabas to shi yasa za ga masallaci yana da qibla biyu ai masallaci yana na Madina ko ga qibla a gabas ga qibla a yamma ƙiblatai na ake ce mashi na'am illa li na alama Allah ce ba wato sai dan mu sani ilmu zuhur kenan mu gane man yadda biyar rasul dama Allah ya sani fa fa yanzu ko wanda ke gaskanta annabi mun manyan alimu ko mu gane wanda zai juya alaƙi bai bisa daga digan sai koma kafirci ma'ana yarju ilal kufri shakkan fi dini yazo yana kokonto ga addini in sa wasu sai da suka yarda ya wannan addini na annabi yake ana kallo yamma ana sallah yanzu kuma an ce a kalli gabas anya wannan addini to suka yi ta kokonto suka yi ridda Allah ya ce mun yi haka ne mun jarabce ku don mu gane masu gaskiya dama mun sani din mu nuna mutane eh yanzu ila al-kufr shakkan fi din wa zalika anna sha'an al-qiblata sha'anin qibla irtadda bi sababihi kaseerun min lu'fa al-muslimin mafi yawa daga raunanan musulmi wato sun yi ridda dalilin sa wa in kana da kabiratan ko da yake fuskantan Ka'aba yana da girma yana da wahala amma illal ladina hada Allah sai dai waɗanda Allah ya shiryar wa ma kana Allahu li yuriya imanakum Allah baya tozarta wato imanin ku shine sallar ku dalilin saukar wannan wa ma kana Allahu li yuriya imanakum wai waɗanda suka yi ta kallon yamma suna sallah fa yanzu an ce a dawo a dubi gabas ya sallar su can baya shine sababu nuzul hadhihi al-ayat lamma huwa latil qibla ila al-ka'aba qala al-muslimuna sai musulmai suka ce a ihwanun alladhina matu qabla tawil alqibla yan uwanmu da suka mutu kafin ajiyar da qibla yaya kenan la allahum badala salatu sallatu ta baci fa qala allah sha allah ce a a a a wa ma kana allah li yuliya imanakum allah baya tozar ta sallaku ila baitul muqaddas inna allah bin nas la raufur rahim allah mai rangwame ne mai jin kai ga mutane inna allah la raufur rahim bin nas fi adam ila ata amalihim a cikin rashin tozar ta ayyukan su na kannara قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه لحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
أن نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فلنولينك قبلة ترلاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إيه، فولوا وجوهكم شطرة إلا الذين أوتوا الكتاب من إلا الذين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون Allah subhanahu wataala yace yace ya Rasulullah kannara ta kallaba wajhaka fi sama muna ganin wato jujjuya huskarka zuwa sama kana kana tsinkayen wahayi yazo eh kana so a juyar da kai ka kalli gabas kiblan kakanka Annabi Ibrahim to Allah ya ce muna gani mun ga lokacin da kace ta jujjuya huska kana kallon sama eh kana nabi ya tadallu ila alwahyi yana tsinkayen wahayi sai Umar bin Salah dan umarce da sallah zuwa kibla da min da Allah ka'abata kiblatu Ibrahim kaba kibla annabi Ibrahim wa huwa ala dini Ibrahim shi kuma yana bisa addinin annabi Ibrahim wa aidan zalika adala ila al-islam shine mafi kiraya zuwa ga addinin wato larabawa eh laraba sun san kiblan gabas din fasara ya tashawwa sai manzo Allah yana tsunkaya ila alwahyi zuwa ga wahayi ya murhu bi tawajjud dan umarce shi ya huskanta ila alqibla zuwa ga qibla fa qala Allah innahu yara sai Allah ce yana ganin annabi taddale yana ganin taddale annabi taddale annabi tsunkaya manzo Allah sai talabil qibla saboda neman qibla to Allah ya ce ya hakuri falan walliyannaka da sani za mu jibintar da kai ko mu juyar da kai kiblatan wata kibla tarlaha wadda kake so wadda kai yarda da ita saboda ka daga yau ga umarni ya zo fa walli waje haka sadaran masjid al haram kamar da hukka ka wajen masallaci mai alharma ka'aba wa yi ma kuntu wannan magana ne da al'umma ne Muhammadu kuma duk inda kuke al'umma nabi fa wallu wujuhakum shadara kamar da hukka ka wajen masallaci mai alharma wa innal ladzina utul kitaba kaga wanda aka ba littafi la yalamu na sun san annahu a tawalli ila kaba juya wato a dubi kaba ina haƙƙin gaskiya ne a sabis min rabbihim daga ubangiji lima fi kutubihim saboda abin da ke cikin littafin wa mallahu bi ghafilin amma ya'malu Allah ba mai bari bane ga abin da suke aikatawa bari na taitar ladina utul kitaba wallahi ya rasulullah idan ka ba wato da za ka zo ma waɗanda aka ba littafi bi kulli ayatin da kowace irin aya ala su bi ika bisa gasgata ka ma ta bi qiblatak ba za su bi qiblarka ba ina dandan taurin kai wa ma anta bi tabin qiblar kai ma ba za ka bi qiblar su ba hada qadawu li dama'i wannan yanke damani ne fi islamin musulunci wadan ihim da damanin su fi audihi ya zuwa komo wa shi ha zuwa ga wannan qibla amma ba lahum bi tabin qiblar ta ba sashi ba ta bin qiblar sashi yahuda ba su bin qiblar nasara walal akas haka nan kuma nasara ba su bin qiblar yahudawa wala ne tabata wa ahum idan da za ka zama da son zuciya allazi da unaka yawan da sai kira ka zuwa gare shi min badi ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi ya zo ma shine wahayi innaka idan a wannan lokaci ne tabatun farlan in ka bi su yanke to kai malam lamina zalim kana cikin azzalimai a lokaci allazina na'am
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون alhaqu الحق na'am na'am na'am allazina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum من ربهم فلا تكونن من الممترين la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin wannan aya dalilin saukarta akwai wani malamin yahuda da ake ce mai abdullahi bin salami babban malami ne cikin yahudawa to da Allah ya saukar da wannan aya dan shi ya zo ya musulunta ne shi ma musuluncin shi akwai mamaki da ya zo dinga ma manzo Allah tambaya ya ta tambaya ya ta har ya gane sai ya anshi musulunci to da ya anshi musulunci sai manzo Allah ya ce shiga daki za mu yi wani abu sai shiga daki sai a kulle shi sai manzo Allah ya ce a je a kira mai Yahudawa wanda ke Madina manya manya aka kira su da suka zo sai ya ce masu da Allah tambaya ko muke yi yaya Abdullahi bin Salam sai suka ce kai kai kai, kai malami ne babba babban mutum waliyi babba ai ba mu da irin shi ai babban malami ne ai kaza ka suna ta koda shi sai manzo Allah ya ce abu da daki a ce mishi ya fito sai ya fito ya ce to na ji daɗi da kuka mai tafkiya kuka tsarkake shi kuka yabe shi kuka ce babban malami ne to babban malamin ku ya sallama mana ya yi ya karbi ya yi imani yanzu muna tare da shi haba sai suka ce ai dama munafiki ne wallahi munafiki ne haka nan dai muke hakuri da shi kuma sai suka ta zagi suka ta zagi kuma ai mutumin banza ne wallahi kaza kaza kaza sai manzo Allah ya ce an taba yin yabo ayi ayi zargi ayi yabo a lokaci daya kun yabi mutum kuma kun zarge shi a lokaci daya to wannan Abdullahi bin Salamin shine da aka saukar da wannan aya allazina atinahumul kitaba din wanda muka ba littafin littafin at-taura da injila ya arifuna hu sun san sifofin manzon Allah kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu to shi Abdullahi bin Salam sai zo wajen manzo Allah ya ce Allah ya gaskiya amma ni bari ka ji wa ma'rifati li Muhammad ashaddu min ma'rifati li ibni wallahi yadda na san Muhammad ya fi yadda na san dana dana ni na haifai amma tun da na cikin ban san wani iri za a haifa ba baki ne ko fari ne gajere ne ko dogo ne sannan zai zo da rai ko zai zo matacce ban san irin tafiyarsa ba ban san irin cin abincinsa ba ban san irin shan ruwansa ba ban san irin ɗabi'arsa ba amma kai ya rasulullah mun karanta ka baki ɗaya har launin jikinka na karanta a littafin mu. da duk wani abu da kake da shi da ɗabi'arka da tafiyarka da yadda kake magana duk mun karanta saboda haka wannan abin da Allah ya faɗi gaskiya ne amma ni bari ka ji wallahi yadda na san ka yafi yadda na san dana saboda dan ma ban sani ba ko na ko ma na wani ko ko maman maman nashi ta ha'ince ni koho ban sani ba sannan zai zo dare ko ba zai zo dare ba baki ne ko fari ne gajere ne ko dogo ba ho amma kai kan wallahi na riga na karanta ka na karanta karatun ka sosai yace to Allah ya gaskiya akan wannan aya in ji Abdullahi bin Salam yace laqad arabtuhu hina ra'aytuhu wallahi da na ga manzo Allah sai na gane shi kama arifu kama yadda na san dana kai yace wa ma'arifati li Muhammad ashaddu wato yadda na san Muhammad ya fi tsanani la'anna ibni domin dana lam adari ban sani ba hal halatni ummuhu wasa ta ha'ince ni amla ko ba ta ha'ince ni ba qala yarifuna abnahum sun san ƴaƴansu wa lam yaqul aba'ahum bai ce iyayensu ba al insan aribu abihi kuma shi mutum ya bi sanin uban shi ne daga dan walakin ma'rifatuka li ibnin wato sanin ka ga da mutaqaddima ce gabatu منذ يوم ولادتي ترانا da aka haifai an da tarihu sai ka san shi ila yawmina hada amma baban kawa a amala lahu zamanu sai da wani zamani ya wuce kabla wujuduka lokacin baka la tarihu baka san ubanka ba fala hada lam yaqul dan haka ne Allah bai ce kama yarfuna aba'ahum ba sai ce abana'ahum wa in kana ma'rifatul abi ashad ko da yake sanin uba ce fi tsanani bal yarifuna abna'ahum Allah ya ce ya'yansu wa inna fariqan minhum wasu jama'a daga cikin Yahuda la yakatubuna alhaqa wallahi suna boye gaskiya shine na ce Muhammadu wa hum ya'lamuna alhali sun san gaskiya ne allazi anta alai sun san abin da kake kai gaskiya ne alhaqu min rabbika alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin karka zama cikin masu kokonto shakina wa kulli hujjatin nam
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن إن الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير Allah ya ce wali kullum min al'umami kowane daga cikin al'ummomi wujahatun suna da kiblas huwa muwalliha wanda suke jibinta suke fuskantar ta fastabiqul khairat ku yi rige rige wajen aikata alhairi badiru ila da ku yi rige rige ku yi gauga zuwa ga ibada aina ma ta kunu duk inda kuke ya tibi kumullahu jami'a Allah zai zo da ku baki daya inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai alquran qur'ani ya muruna bil musara alqur'ani ya umurce mu da mu yi rige rige wal musabaqa kuma mai tsere wal mubadara mai gaugawa fa aishul insani la yaqli illa hadha rayuwar dan adam baya hukunta in ba haka din ba qala Allah ce sari'u ila magfirati ko sabiqu ko kun fastabiqul khairat wa nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce badiru bil amali salih min qabla an tashghalu ku gauga da ayyuka na kirki tun kafin ku shagaltu amru dini yuhtaju lil mubadara lamarin addini ana bukata zuwa gaugawa a kansa wani la in ba ka bali ya kasira min al-awqat sai ka tozarta mafi yawa daga lokuta ai salata sha gidan da baka so ba wal mubadara amma gaugawa fi salata cikin sallah fi awwalil waqti awwalil waqti bilwanillah in kai sallah a farkon lokaci ka samu yarda Allah ahirul waqti in kai sallah karshen lokaci afwallah ka samu rangwamen Allah tabaraka wa ta'ala amin haifa ran sha
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نعم ومن حيث ومن حيث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min haisu haranta ya rasulullah duk inda ka fita zuwa tafiya fa wallahi wajhaka sharil masjidil haram in za ka yi sallah ka fuskanci masallaci mai alhorma wa innahu fuskanta masallaci mai alhorma lil haqqu wallahi gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka wa ma Allahu bi ghafilin Allah bai zama mai mai mai bari ba amma ta amalin daga barin abin da kuke aikatawa na'am wani haisu
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعم ومن حيث ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وكشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون a Allah subhanahu wataala ya ce min haisu harinta din da ka fita ya rasu fa walli waje haka sharri majil haram kamar da huskan ka wajen masallaci mai alharma waye su ma kuntum kuma al'umma annabi duk inda kuke fa wallu wujuhakum shadara kuma da huskan ku in za ku yi sallah wajen masallaci mai alharma karara hulita ki ya konkoma wannan saboda karfafa zance ya la yakun lin nasi alaikum hujja don kada wata hujja ta zama gari a kan ku wato ga su Yahudawa da mushrikai an gane illa allazina zalamu minhum sai da wanda suka yi zalunci daga cikin su illa ahlul zulmi minhum kenan yujadiluna inadan suna jayayya da taurin kai wala tashawu kar ku ji tsoron waɗannan la takahu jidalan kar ku ji tsoron jayayyar su wa kashawni ku ji tsoro na inji Allah bi mutasari amri da bisultuwa da bin umurni na wali utimma ni'mati alaikum ko wallahi da sannan zan cika ni'imomi na gare ku wala allakum ta taduna kuma sannan wato la allakum ta taduna za ku za ku shiryu ila alhaqi zuwa ga gaskiya ta itimaman ka itimami hadiyar risala kamar yadda muka yi wato cikawan wannan ni'imomi da aikowar manzanni to ina ga na shi mu tsaya nan sadaqallahu alazim aya ya ka ku ta ka to to nuran ba ya tashi ya gaji da mutum